أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
شي gaba da karatunmu na littafin kashfu shubuhat wallafa ta babban malami shekul islam muhammadu ibn abdul wahhab rahmatullahi ta'ala alai idan ba a manta ba muna cikin bayani kan a maganar da malam ya kawo kan daula ta ubaidiyya a ƙarƙashin shubuhohi waɗanda munharifu na suke wato yaɗa su akan cewa inda dai mutum ya faɗi la ilaha illallah to fa bayan da za a yi a kafarta shi cikin misalai da mala yake kawowa bayan ya kawo zancen jama'a ta musailama da zancen saba'iyya shi'a rafida kenan na farko waɗanda duka suna jingina kansu musamman saba'iyya zuwa ga musulunci amma kuma malamai suka haɗu a kan kafircinsu sai ya kawo hatta banu ubaidin al-qaddah to daular ubaidiyya ko mu ce buwai hawa ko mu ce babuniya da cikinsu aka samu wadda suka kafa daula ta fatimiyya su ma haka suke kira zuwa ga musulunci da san iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama har kuma daga baya wato ainihin kafircin su ya bayyana malamai suka yi hukunci akan rubbar su da kafircin su bal aslan ma dama galibin su dama sun shiga cikin rigan musulunci ne dan su bata shi dama aslan ba musulmi bane to mun shiga korama mai tsawo ko cikin wannan lamba har yanzu ba ta ƙare ba za mu tashi kan wani tambihi da ya duk da asalin matashiyarmu shi ne can da yake cewa wa yi faru idan kanan awwalu na ko shi ne asalin matashiyarmu to amma ita na harul khairi ba ta ida ba haka za mu koma inda ya ce tambihun an ga gurin ko? a shafi na talatin da bakwai ya ce faɗakarwa نقل الشيخ رحمه الله تعالى الإجماع على أن بلاد الفاطميين بلاد حرب نقل الشيخ نقل الشيخ رحمه الله تعالى الإجماع على أن بلاد الفاطميين بلاد حرب محل نظر أبن دمالا يحكيت شيء ابن عبد الوهاب cewa garuruwan da daular fatimiyya take mallaka garuruwa ne na yaƙi garuruwa ne na kafiran da ake yaƙarsu musa akwai matsala fikahiyya ce da za ta shiga ciki da akadiyya wannan gari ne silmi ko wannan gari ne harbi ina fata an gane da ya zamanto harbi ne kaga kenan mutan ciki kafirai ne da ake yaƙi da su ko kasuwanci bai halatta ba a yi da su a daidai wannan lokacin an gane ko su da sai malam ya so ya tattake mana matsalar don mu fahimci zanta ba wai don yi nakadi kawai ga shekul islam ibn abdul wahab ba rahimahumullah don haka sai ya ce ijma'in da ya nakalto cewa biladul fatimiyin biladu harbin ne mahallu nazarin akwai abin dubawa a ciki mahallu nazari akwai abin dubawa wato kenan akwai dan sabani da malamai suka yi akan qadiyya mas'ala ta fiqhu akiya mas'ala ta fiqhu idan aka ce fihi nazar mutum ya kaito magana a ce fihi nazar wannan dilala ce ala al-ikhtilaf نقل الإجماع فلان وفي نقله نظر amma a matsala ta jarfi da ta'adili idan wato wani malami wanda yake naqad sai ce fi fulanin nazar wani akwai nazar a tattare da shi fihi nazar wannan da'af ne shadid tad'ifun ne shadid tajrihun shadid sabanin fi hadithihi nazar fi hadithihi nazar hakan nan laysa bi shay laysa hadithuhu bi shay da bambanci laysa bi shay يعني متروكا أو منكر الحديث أو ما إلى ذلك مما يؤدي معنى أنه شديد الضعف أما في حديثه نظر في حديثه أليس حديثه بشيء تواني أنا دا علاقة دا حدث ذاك ضعف من يسير أم فهمت وأنك أما مسألة تفقه كيف إيه دا كاج أنفق قولي سيما لم يتي فيه نظر yana nufin akwai saɓani mas'alar ba za a karɓe ta ba kai tsaye sai an yi sai ka haskaka sai kai tarjihi wadai da iddati wudu saboda dalilai da yawa awwalan dalili na farko annahum malaku misra wal qairawan wa sa'ir ifriqiya wa sham wal haramai fatimiyya fasida suka sanya masar da kairawan garin su mai risala ko garin su kuma suhnun daga cikin manyan almajiran mazhaban malikiya su da bai ruwa daga maliku kai tsaye ba amma ruwa daga ibn al-qasim zuwa ga malik kusan cikin fitaccen fitaccen fuqaha a kairawan shine suhnun wadih to sun mallaki ma ifriqiya lokacin za a ce su marakish kenan maroko da su tunus turkiya da sauransu wanda munan duk za mu shiga ciki sai dai ba a yi mana suna ba a lokacin da nahiya kaza ko kuma ƙasa kaza mu shiga cikin ko su ce biladul barbar an fahimci wannan ko to duka afirka da sha da ƙasar sham wal haramai ne kai har da makka da madina yadda suka sanya su cikin hauzarsu su fatimiyya ƙarfi da yaji suka kwace wa'innan ƙasashen kai ta yada yada ta'addanci ai mun ji a baya cewa har aladu da karnuka sai da suka yanka cikin Ka'aba suka yi wato iftila'in alhajarul aswad suka gudu da shi watanni wasu ma suka ce shekaru fatimiyya kenan sai ta zabe ce bannan da suka yi ta fita tatar ma sun mago قال ابن كثير ابن كثير عماد الدين رحمه الله وفيها يعني سنة ثلاث وستين وثلاثمائة شكرا تتري أكو لستين لأكو خطب المعز الفاطمي الحرمين مكة خطب خطب للمعز الفاطمي بالحرمين مكة والمدينة النبوية أتكلم من شكرا تتري أكو لستين لأكو a kan mimbari aka dinga yi mawa mu'izzu al-fatimi wanda yake shine wato ainihin shugabansu khalifansu a wannan lokacin aka mai khutuba da cewa shine shugaban ƙasar sham a shine shugaban wato makka da madina ya kwace misra ya kwace sham ya kwace kaza to sai da ya kutsa ya shiga makka da madina har ta kai a saman mimbari limamai suna mai addu'a a matsayin makka da madina sun dawo karkashin daular shi wannan magana ya faɗe ta cikin albidaya wa nihaya juz'i na sha ɗaya shafi na ɗari biyu da saba'in da bakwai wannan alif da haɗin ma'ana inta haka lamu wal mu'iz huwa rabi'u mulukil ubaidiyyin shi al mu'iz din can shine wato sarki na uku afwan azna ce khalifa ba a ce musu khulafa ai mun ji zancen suyuti cewa bai'a su ba mun'aqada ce ba aka ce dai a ce sarki na gargajiya ma to sarkinsu na hudu shine mu'iz din nan روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها إذا الله صلى الله عليه وسلم يقول لي إيمان ينا تتروى أتكنغر المدينة kamar yadda macijiya take naɗewa ta tattare a cikin ramunta wato duk inda duk zamanin da za a kai duk yanda za a kada a raya makka da madina imanin ta yafi na kowace ƙasa yanzu a halin da ake ciki babu ƙasar da ake karantar da aqida ta musulunci rasmiyan in ba makka da madina ba babu ita cikin jami'at ne idan ka ga mai fatawa galibi mai fatawa wanda aka ayyana shi in ba makka da madina ba za ga galibi ba ahli sunna ba ko da yana jingina kanshi zuwa ga ahli sunna mujarradun nisba ne kawai amma sai ka gan shi da wasu kurakurai da wasu hafawati da wasu kai la tu'addu wa la tuhsa la tuhsa an fahimci wannan ko to wannan mu'jiza ce ta maganar annabi sallallahu alaihi wasallam da take aiki lallai imani yana tattaruwa a garin madina wadda madina ita ce kalbul hijaz kamar yadda macijiya take tattaruwa a cikin ramunta wanda ya ce ya rizu ya ani yanzammu ya jitama yana tattaruwa ya taru to kaga a ce bakka da madina sun zama daru harbin akwai kuskure a ciki an gane ko shi yasa ya kawo wannan hadisi وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم افتتاح مكة ويوم افتتح المك يوم افتتح مكة رانا دا يبوئي مكة تداو كركش المسلمين لا هجرة بعد الفتح باب هجرة دا مكة زوا مدينة bayan fatuhu makka ma'ana babu hijira wadda ta cika ma'anarta ta hijira a shari'anci shine al-intiqalu min biladi shirki ila biladi al-islam aw al-iman to yanzu babu wannan tunda makka ta koma darul imani ba darul kufri ba ce ko darul shirk amma hijira da ma'anarta ta lugha zaka iya yi ka bar makka ka koma madina ka tare ka bar makka ka koma sham ka tare eh yanda su muawiya suka ta koma sham su ali ibn abi talib suka koma kufa iraq haka sahabbai suka watsu su mu'azu bin jabal kuma suna yankin himsa kasar sham wani jihadi ya fidda shi wani neman kuɗi wani kaza wani kaza galiban da su sahabbai jihadi da futuhat wasu aka rasa ma inda suka rasu ba wai sun yi hijira don makkan ta zama ƙasa ta kafirci ba wani iyadu gari sun yi hijira ne don wata manufa wadda take kuma khairiyya ne dukkan abin da ya sa sahabbai suka bar ƙasar makka abin ne wanda yake na aiki to da babu hijira daga makka zuwa wani gari da nufin hijira ta addini walakin jihadun wani ya sai dai fita daga makka da niyya ta jihadi fita daga makka da wata niyya ta alkhairi dan aka itlaqin niyya ana nufin anniyatu salih kaga shine ka fita domin zumunci domin kasuwanci domin kaza wannan ba laifi bane tunda dama ya ce wato ainihin idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard فابتغوا من فضل الله اذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون بالي في بني بني fita ta jihadi wannan abu ne ma mai yakan zama dole ma an shugaba ya ayyana kamar yadda akwai waɗanda bayan an yi fatiha makka waɗanda dama su suna makka su safwan ibn umayya su suhail ibn amr su abu sufyan dama su ba su hijira ba an gane wannan lokacin da khalifancin abubakarin ya kullu da haka sai aka yi istinfarinsu shine a nan gurin sai ya ce wa idastum firtum fanfiru in aka buƙaci ku fito yaƙi annafuru shine fita yaƙi istinfar an buƙaci ka fito da'il jihad ya zo ya yi kuwa a fita yaƙi in ji shugaba to idan aka gayyace ku yaƙi ku fita kaga lokacin sai su safwan su abu ikrimatu bin abi jahal da sauran waɗanda suke mu'allafatu qulubihim da kamar su safwan din su sai suka fito aka tafi yakin da su to galibin su da suka fito ba su dawo makka ba su sai da su a sham kamar su suhail wasu sun dawo madina wasu sun to kaga wannan ba hijira ce ba da ma'anar hijira min daril kufri ila daril iman fa inna hadha al balad harrama Allah yawma khalaqa harrama Allah يوم خلق السماوات والأرض وهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة حرمه الله يكاسل domin wannan gari na makka Allah ta'ala ya haramta yin yaki a cikin shi ya haramta zubar da jini da ta'addanci a cikin shi ya samu hurmar da ba za a yi banna a cikin shi ba ma'ana tun ranar da ya halicci sammai da ƙasa don haka yana nan da wannan daraja shine haram yana nan da wannan darajar da ba za a zubar da jini a cikin shi ba har zuwa ranar alfiyama wa innahu lam yahilla li ahadin qabl kuma lalle garin makka ba wanda aka taba halatta mai ya banna ya zubar da jini a cikinta kafin ni wa lam yahilla li illa sa'atun min nahar ni ma bai halattu gare ni na zubar da jini ciki ba sai wani dan lokaci a cikin yini shine fatuhu makka wasu yan sa'at ne au daqa'iqa ma'duda da annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo lalle makka wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo ta a qahran ya shigo ta kaharan shi yasa ma bai shiga da ihrami ba ya shiga da mirfar akan shi wanda ke nuna ba da niyyar aikin hajji ko umra ya shiga ba ya shiga amma shirin ko ta kwana idan kafiran sun fito sai a yaki in ba su fito ba wanda za a bi shi gidan shi a kashe shi shi yasa annabi sai yi wa'azi da aka zo gefen garin makka yace duk wanda ya shiga gidan abu sufiyana ya tsira duk wanda ya shiga ka'aba ya tsira duk wanda ya shiga gida ya tsira duk wanda aka bi shi ya gudu a bashi ya tsira sai wasu da annabi ya togace su ibnu khatalin da sauransu sai a kashe su fil hilli wal haram dai hadarin jinin su to kaga kenan ba da niyyar zubar da jini ya shiga ba sai in ta kama shi yasa cikin rundunoni dan annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasa jama'a musulmai da suka shiga makka a lokacin fatuhu makka ya kasa su zuwa ga rundunoni da ainihin bangarori wannan za su shiga ta can wannan za su shiga ta nan to rundunar khalid su kaɗai ne suka yi yaki su ma kuma wasu matasa ne da su safwan da su abu jahal ikrima bin abi jahal suka tanada kan cewa su ko sai sun yi sa'ar na iyayensu da aka kashe a yakin badar to sun zo sun yi munawasha ne su ma yakin nasu ba wai yaki ne aka yi tutur ba a sun zo suka ɗan yi munawasha suka kashe na kashewa aka kashe na kashewa daga cikinsu sai suka gudu sai Khalid ya ce kar su bi su iya abin da ya faru ke kenan ba zubar da jini aka yi ba sosai sai waɗanda annabi ya zubar da jininsu ya hadarin jininsu kamar ibnu fatal dan shi ya ma ya rike labulan ka'aba yana istighatha annabi ya ce aka ce ibnu fatal muta'alliqun bi astar al-ka'aba annabi ya ce qutulu to da shi kafirun ne ma'ariddati wa izari ya kafur ya musulunta ya yi ridda kuma ya zo yana sharri yana gurɓata addinin musulunci to na hukuncin shi daban ba hukuncin sauran kafirai ba an fahimta to ni ma din in ji annabi sallallahu alaihi wasallam wani dan lokaci ne a cikin yini aka halarta min na ainihin wato yaki a cikin shi don kun san wannan hadisin kamar yadda ya zo cikin bukhari da muslim da umda ya kawo shi cewa lokacin akwai wani gwamna na madina yana tura runduna su je su yaƙi abdullahi bin zubair saɓanin su tsakanin shi da marwanu bin abdulmalik bin marwa daga sai yake ce mushi makka fa Allah ya haramta a kai yaƙi ko a kai hari cikinta to shine sai shi wancan bawan Allah sai yake cewa a haramin makka ba zai kare wanda yake yayi laifi ba ko ya gudu da jinin wani ma'ana ya ci hakkin wani ya gudu su hajjaj suka halarta a shiga a a yaƙi yadda abin da ake faɗa na cewa sun jefi makka sun jefi ka'aba da manjani majaujawa kamar a ce igwa ta wannan lokacin dabba ba wannan kisa ba ta tabbata ba an fahimci wannan to da haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ni ma din ya halatta ne gare ni kawai a wani dan lokaci na yi da a wata riwaya cewa fa in tarakhasa ahadun bi qitali fiha in wani yana ganin shi ma an mai sauki tunda ai ni ma nayi yaki ciki sai a ce to ai Allah ne ya umarce ni shi wa ya umarce shi haka kamar raddi ne ga su waɗancan da suka kai hari a garin Makka fa huwa haramun bi hurmati Allah ila yawm al-qiyamah laka garin Makka haramun ne ai a zubar da jini ko a yaƙi a cikin shi da haramtar wadda Allah tabaraka wa ta'ala yi sai dai kuma yaƙi na difa'i yaƙi na difa'i kaga ai masallaci ba a shiga da makarin amma ka kawo ma hari ciki zaka kare kanka to hakan nan garin makka da madina الحديث متفق عليه وهذا لفظ البخاري قال الحافظ بن حجر وتضمن الحديث بشارة من بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم بشارة فاعل وتضمن الحديث بشارة بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم بأن مكة تستمر دار إسلام ibnu hajarin yana sharhin wancan hadisi hadisi sai ce wannan hadisi ya kumshi cewa ya kumshi albushiri daga annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama cewa makka za ta ci gaba da zama a matsayin gari ne na musulunci daga cewa garin fatimiyya gari ne na yaƙi to sai dai a togata inda suka yi karfi suka mamaye gabaki daya ta inda har mutanen garin suka yi musu muwalatu to na iya nan za a togace amma su makka da madina ba za su shiga ciki ba iya wa intan kai za a faɗa sai a togace makka da madina wannan zance na ibnu hajarin ya zo cikin fatihul bari juz'i na hudu safaha ta ɗari biyar da ta hamsin da bakwai wa muslim bi sharhin nawawi sannan kuma cikin muslim da sharhin nawawi kenan nakaltowa idan nawawi ai ya riga ibnu hajarin juz'i na uku safa ta ɗari biyar da ɗaya dalili na farko kenan dalili na biyu da ke nuna akwai abin dubawa cikin nakalto ijma'in da shekul islam ibn abdul wahab ya yi a kan cewa darul fatimiyyi na daru harbin thaniyan kala ibn hazmi ibn hazmi ne zahiri al'andalusi a'lam ulama al'andalus rahimahullah fi wakati hikin وليس كذلك يعني لا يكون كافرا من سكن في طاعة أهل الكفر في الغالية ومن جرى مجراهم كأهل مصر والقيروان وغيرهم yasu abin suna jin ƙanshin abin da ya faru a lokacin da aka zo ana maganar cewa waɗanda suke karkashin daular fatimiyya su ma a yaƙe su sai ya ce a ala ya kunu kafiran wanda yake la ya kunu kafiran man sakana fi ta'ati ahli al-kufr laysa kadhalika ko ya'ni la ya kunu kafiran shi tala'at wannan shine mai ta'aliki shi ya kawo wannan fassara ne abin da yake nufi da laisa kazalika ma'ana ba kafiri ne ba man sakana fi ta'ati ahli al-kufri wanda ya zauna a gari cikin da'a ga waɗanda suke kafirai ma'ana suka murkushe shi karfi da yaji ba wai yana yin kafircin ba suna yin kafirci amma shi yana rayuwa a cikin garin an fahimci wannan ko to shi ba kafiri bane ba min al-ghaliya sunan gari ne wa man jara majrahum da wanda ya hukuncin su zai hau kan shi ka ahali masar wa kairawan wa gairu ma'ana a lokacin da fatimiyya suka kwace wa innan yankuna qala fal islamu huwa zahir musulunci shine zahiri wa wilayatuhum ala dhalik ala kulli dhalika la yujahiruna bil wa wulatuhum ala kulli dhalika la yujahiruna bil bara'ati min al islam gwamnoninsu da shugabanninsu duk da haka ba sa bayyana ƙarar cewa sun barranta daga musulunci bal ilal islam yantasibuna a suna jingina kansu zuwa ga musulunci wa in kanu fi haqiqati amrihim kuffara ko da a hakikanin al'amarin su kafirai ne an gane wannan matsalar ko don matsalar da za ta shafi a ayan ne da sauki za ta shafi ga magarin mutane ne ko da shugaban nan an san murtaddi ne an san cewa zindiki ne ya kafirta amma shugabanci na hannun shi yana bayyana musulunci zai ba da sallah zai yi sallah amma kuma yana da wasu ikiqadat kufriya ko da hujja ta tsayu a kan shi hukuncin shi daban amma kasar ba za a yi mata hukunci da cewa kasar kafirci ba ce ba sabanin inda ma kafiri ne kasar faransa ce kasar amurka ce kasar ingila london su wannan kasashe ne na kafirin ba ma su taɓa jingina kansu su ma'ana shugabannin zuwa ga kafircin ba sai dai musulmin da ke rayuwa ciki a mai hukunci da musuluncin shi amma a irin wancan yanayin da aka tsinci kayi ya zama maguzawa ne ke sarauta maguzancinsu a aikace suna bautar wani Allah tabaraka wa ta'ala amma a gurinsu neman tabarruki suke yi a gurinsu neman wasila zuwa ga Allah ne kamar yadda kasashen hausa kafin zuwan ɗan fodiyo suka tsinci kansu a ciki to ƙasar ba za a ce ƙasar kafirai ce ba ƙasa ce ta musulmai duk da kasancewa su shugabannin da wanda suka bi su akan wannan aƙidin nasu kowanne a karan kanshi wanda yake da aƙida zai iya zama kafiri in hujja ta tsayo a kanshi amma kuma ba za a yi ma ƙasar wato kacokan da mutan ciki hukuncin cewa kafirai ne ba an gane bayanin malam ko sau da har kullum ana kiyaye zubar da jini da kuma wato ainihin yin tasarru'i gurin kafarta al'umma ina ne to in kanu fi haqiqati amrihim kuffara wa ke faɗin maganan nan ibn hazm duk da zafin shi ko babun aqida ai ba zafin kai bane ba ilimi ne da ka sai tantance mas'alar rahimahullah ya faɗa cikin al-muhalla juz'in ta na sha ɗaya ne kananin ajza'u kenan shafi na 199 ash-shahidu min qawlihi mala ya ce abin da za mu lura da shi kuma hujjar mu cikin maganar ibnu hazmin da ya ce al-islamu huwa zahir musulunci shine zahirin da za a yi hukunci a kai wa zuhurul ahkam huwa manaqul hukmi ala dari inda al-jumhuri kama sarraha bihi ibnu ibnu al-qayyim a bayyanar hukunci shine maratayar bayyanar hukunce hukunce zuhurul ahkam bayyanar hukunce hukunce ma'ana ya zama yan garin nan auratayyarsu da cinikayyarsu da kaza kaza ɗinsu yana gudana yadda musulunci ya tsara shine zuhurul ahkam to shine manaqul hukumi shine maratayar hukunci da wannan ake yin hukunci ala dari akan gari akan garin shi da wannan ake yin hukunci ka ku da lokacin kasashen mu na Hausa ko mu ce kasashen mu na yammacin Afirka da magozanci da bautar gumaka da sunan bautar da sunan soyayyar waliyayya mamaye su kamar yadda Ibrahim Rabi yayi fama da mutan Hijaz a wancan lokacin ai suna jingina kansu zuwa ga musulunci har rubuce-rubuce gare su hukunce-hukuncen saki hukunce-hukuncen kome hukunce-hukuncen kasuwanci hukunce suna yaƙi ma da wasu arnan kaga hukunci ya bayyana cewa musulmai ne to amma ko da a ce akwai wasu itikadat na kafirci wannan ababin abin da ya shafi yaƙi abin da ya shafi zubar da jini to wannan za a kau da kai daga wannan sai in hujja ta isa gare su sun yi mukabara ta hanyar shugaba wanda yake da hukunci a hannun shi wani sai ya yaƙe su shekul islam dan fodiyo bai yaƙe su ba sai da ya kafa daula tukunna sannan ya yaƙe su na fata da sauransu ina fata an gane wannan to don haka sai ya ce wannan shine abin da ake hukunci da shi inda jumhur a gurin jumhurin malamai kama sarraha bihi ibn al-qayyim kamar yadda ibn al-qayyim ya sarraha cikin ahkamu ahli ad-dhimma juz'i na 1 safa ta 366 rahimahullahu ta'ala na biyu kenan malati thalithan wajhi na uku hal tanqalibu darul islam ila dari kufrin بمجرد ظهور أحكام الكفر فيها مسألة تسابع shin yanzu garin da yake garin musulunci ne zai iya juyewa ya birkiɗe ya koma ya zama garin kafirci kawai don hukunce-hukuncen kafirci sun bayyana a ciki daga taka su tara mu kamar yadda muka faɗaɗa a ƙasashen namu a da a wasu yankunan har yanzu bal ana bautar wasu shehunnai ana itikadin su za su kai mutane aljanna shehi ya zo ya kalli nan gefen ya ce ya yafe musu sai aljanna har kuwa dan aljanna yake ba wani ko ba haka wani saboda biyayyar shi ba zancen karatu ba ne dama saboda biyayyar shi ya ciyar da shehi ya koshi sai ba shi kwado cewa in an je lahira ko ta kofa ta baya da kwashi mutum arba'in cikin iyayen shi arba'in cikin 'ya'yan shi arba'in cikin 'yan uwan shi sai ya lallaba da su ta baya sai da ya buɗe sai ya shige da su cikin aljanna to kaga wannan ayyuka ne waɗanda suke na kafirci da makamantansu wanda ma sun fi wannan muni idan suka bayyana a gari kawai sai a demolition ɗin garin a ce gabaki ɗaya garin kafirai ne to ikhtalafa ahlul ilmi fi hadhihi almas'alati ala khamsati aqwal malamai sun yi saɓani kan maganganu guda biyar a wannan mas'ala al'awwal annaddar allati kanat fi kanat fi yawmin min al-ayyam dar dar islamin la tatahawwalu ila dar kufr duk gidan da duk garin da ya kasance a wani lokaci daga cikin lokuta ya zama gari ne na musulunci ba zai taba juyawa kuma ya koma garin kafirci ba وقد تسمى الدار وقد تسمى الدار دار كفر ولكنه في الصورة والظاهر لا في الحكم za a iya mawa gari hukuncin cewa gari ne na kafirci amma wannan kawai a cikin surar garin ne ba wai a zahiri ba a sura ne da zahiri ba a hukunci ba yanzu misali ƙasar faransa sai a ce gari ne na kafirci a zahiri kenan a zahirinsu ƙasa ce ta kafirci amerika ƙasa ce ta kafirci Burtaniya ta ainihin wato Ingila ƙasa ce ta kafirci. To amma a hukunci sai a ce garin nan ya zama na kafirai kawai a tura motocin yaƙi su nike garin cewa za ka yi da musulmanci. Ina fata an gane. Zahiri za a hukunta amma hukuncin ba za a ce dukkan su kafirai ne ba dole a bambance. magana ta farko kenan sai ce wa hadha madhhabu ibn hajar al-haythami wannan shine mazhaba ta ibn hajar al-haythami wannan ibn hajar al-haythami yake ibn hajar al-haythami an fahimci wannan ko al-haythami wanda yake da sabanin nan tsakanin shi da shekul islam ibn taymiya eh mawa shekul islam kage misalar cewa wai ibn taymiya ya ce Allah yana saukowa daga sama kamar yadda yake saukowa daga kan mimbari sai ibn taymiya wai ya sauko kuma ba sai rayuwa da shekul islam ba daga baya ne aka mai wannan sharri yasa al-alusi ya zo yi littafi dan ya mawancan raddi sa mai suna jila'ul afham jila'ul ainain fi muhakamati al-ahmadain to Ahmad ibn Hajar al-Haytami wa ba'du ash-Shafi'iyya wa ba'du ash-Shafi'iyya da wasu daga cikin mabiya mazhabar Shafi'iyya sun tafi akan wannan ra'ayi wannan magana ta cikin Tuhfatul Muhtaj na shi al-Haytami dan juz'i na 9 safa ta 269 wani wani hayatul muhtaj juz'i na 5 safa ta 454 ويستدلون بقوله صلى الله عليه وسلم الإسلام يعلو ولا يعلى عليه suna yin hujja da faɗin annabi sallallahu alaihi sallama musulunci shi ke ɗaukaka ya ci galaba ba a yin nasara a kan shi kusan da gari nan gari ne na musulunci inda nisbar ta tabbata cewa gari ne na musulunci to bayan da za a yi wata ran ya dawo gari na kafirci karkashin wannan hadisin a fahimtar su rawahu al-bukhari mu'allaqan fil janaiz wa rawahu ad-darqutni wa ghayruhu mawsula مرفوعا وحسنه ابن حجر في الفتح والألباني في الإرواد وزينه لصفة تدريد الشدة لمبة تدريبي لستين دتكوس الثاني قولي نبيو أكاكش واتسم مسألة تبيو إنكينا أن دار الإسلام تصير دار كفر بمجرد ظهور أحكام الأحكام الكفر فيها garin da ya kasance na musulmai zai iya juyewa ya koma garin kafirai da zaran hukunce-hukuncen kafirci suna bayyana أو بمجرد استيلاء الكفار عليها كوكو ده مجرد كافري su zo su kwace garin kake nan maganar da malam yayi ba kuskure bace ba a babun ilimi an gane ko da yace malamai sun tafi akan cewa wato gari na Fatimiyya ya zama garin harbu ne kaga sun yi istila'i su sun nuna karfi sun kwace garin da ya kasance na musulmai ne to amma sai dai akwai sabani mas'alar kuskuren kawai na cewa ijma'i ne مفهوم آه عليها وقد قال بهذا محمد بن الحسن وأبو يوسف صاحباء أبو يوسف يعني صاحباء أبي حنيفة أنا سكن بدايع الصنائع يتي وفتوى محمد بن إبراهيم ده فتوى محمد بن إبراهيم آه وأن ديك مفتي أكس السعودية سابقا رحمه الله هكذا فتوى محمد رشيد رضا ita ma a haka ta wato ainihin gudana a kasar misira kenan a wancan lokacin Allah ya ji kansu da gafara الثالث أن دار الإسلام لا تصبح دار كفر إلا بثلاثة شروط سكوم سكتاتين من تاري أولهما إجراء أحكام الكفر على سبيل الإشهار إذا من تو وكنت وكنت كافر سنا بينا أتكن قرن تفسكر بيناوا إشهار سنا ما يأتاوا rasmiyan suna yaɗa kafirci a cikin garin wa Allah yuhkama fiha bi hukmin islam idan kwata-kwata ba a yin hukunci da hukuncin musulunci a cikin garin kamar muka ga yanzu kasashen mu an ba alƙalai dama hukunce hukuncen saki da sauransu za a je a yi hukunci gurin alƙali ana yin wasu hukunce ko da ba a yin wasu kai ba laifin ka bane ba talaka ko da ba a yanke hannun barawo ba a mazinaci bulala ba a kaza ba kai za a tambaya ba an fahimci wannan aiko to ga mu mun fita daga cikin wato ainihin wannan sharada الثاني أن تكون متصلة بدار الحرب لا يتخلل بينهما بلد من بلاد الإسلام إذا من تو غرين ينا حدد wani gari da yake shi babu kaulani cewa gari ne na yaki ana yaki da mutan garin babu wani wato gari a tsakanin su da garin musulunci amma ya zama ga wani gari shi ba a tantance ba ga wani gari can ana yaki da shi ga kuma garin musulunci sai wancan ya shiga tsakiya to shi wannan akwai dan sabani akai amma ya zamanto babu wani gari na yaƙi a tsakaninsu suna can gefe ne da suna garin musulunci sai daga baya ake tantama yanzu ba za a yanke hukunci ba a kai sharaɗi na uku Allah ya buƙa fiha mu'minun wala zimmiyun aminan bi aminan bi amanin al'awwal wa amnan bi amanihil awwal ya zamanto a garin babu wani mumini daga su faransa duk sun fita ko sannan babu wani zimni kafirin amana wanda aka yarjejeniyar zaman lafiya da shi to za a kiyaye amnan bi amanihil awwal dan kiyaye amincin shi na farko ba za a ce garin ya zama garin yaki ba sai in sun bayyana abin da zai warware wannan alkawarin su waɗanda suke zimmi yake ra'ayi na uku kenan sai ce wa hadha huwa qaulul imami abi hanifa ya zo cikin al-mabsut ala madhhabi abi hanifa juz'i na goma ar-rabi' abuna hudu أن دار الإسلام لا تتحول إلى دار كفر بمجرد ظهور أحكام الكفر فيها أو بمجرد استيلاء الكفار عليها ما دام سكانها المسلمون يدافعون عن دينهم in dai waɗanda suke musulmai a garin suna iya ba addinin su kariya in wani ya fito zai tozarta addinin za su fito su ba da kariya da abin da suke iyawa bal ma damu yuqimuna ba'd ash-shara'i wa khususan as-sala kai in musulma ko da authority din mana ko da su manyan shugabannin ba su da wannan akida ta musulunci amma akwai musulmai a garin suna tsaye da sha'air na musulunci musamman sallah suna yin sallah a masallaci babu tsangwama kaga ba za ta zama garin yaƙi ba wannan ya zo cikin hashiyatu da suqi ala shahil kabir juz'i na biyu safa ta ɗaya tamanin da takwas wal anwar al'amal al'abrar na al'ardubiyuli ko ardubili suna kiran shi da hashiyatu al-baijarmi ala al-khatib juz'i na hudu al-khamis mu karkare wannan bazanzana أن هذه الدار لا تكون دار إسلام ولا دار كفر بل قسم ثالث فتتكاتك وهو أصح الأقوال سوى والله أعلم قال شيخ الإسلام ابن تيمية لما سئل عن بلدة ماردين وأما كونها دار حرب وأما كونها دار حرب ودار حرب أو سلم فهي مركبة فيها المعنيين المعنيان يتي والننجري نمردين tambayar da kuka yi akan shin garin yaƙi ne ko garin zaman lafiya to shi wani gari ne tsakankanin abu biyun nan wato in an kalli kaza zai zama daru harbi an kalli kaza zai zama daru silmi laysat bidari silmi allati tujra alaiha ahkamul islam ba garin zaman lafiya da ake muhalafa da su bane wanda ya kasance hukunce hukuncen musulunci na gudanawa a cikin shi likauni junduha muslimin sojojin garin ai musulmi wala bi manzilati daril kufri allati ahluha kuffar kuma ba wato ainihin ba shi da matsayin cewa gari ne na kafirci wanda mutanen cikin garin kafire ne bal hiya qismun thalithun shi kashi ne na uku yu'amalul muslimu fiha bima yastahiqu musulmin ciki za a mai mu'amala da abin da ya tantance shi wa yuqatalul khariju an shari'atil islam bima yastahiqu shi kuma wanda ya fita daga shari'ar musulunci za a yaƙe shi da abin da ya cancance shi ana ana magana ga wanda yake khalifa na musulunci kenan ba kai da kake gefe ba ina fata an gane ga yanda khalifa zai mu'amalanci mutanen garin wannan ya zo cikin fatawa kenan al-kubra ta Sheikhul Islam juz'i na 28 safa ta 240 daidai a fatawa ta 241 والغلو في الدين لعبد الرحمن بن معلى ko mu'alla al-waihiq amma bi tasarruf ya dan kawo canje canje dan abin a fahimce shi da kyau shi kuma a cikin wancan littafi ya zo a lamba ta 335 da 334 zuwa da 35 wannan fa'idar muna iya ubarta Allah ya kai mu karatu mai zuwa sai mu karanta ta sai kuma mu tashi daga inda muka tsaya insha Allah ta'ala ayyakum